بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أشرنق وترمضان شكرة تدبو دير دريه دو دتلاتن da uku hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina da kuma shine ya dace da takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a lissafin turawa za mu dora akan abinda muka tsaya a cikin tafsirin wannan sura mai albarka na suratul anfal jiya da taimakon Allah mun tsaya ne akan aya ta arba'in da bakwai fadin Allah madaukin sarki ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط yanda Allah yake jan kunnen sahabbai da waɗanda suke tare da su cewa kada su kasance irin kafirai masu fita daga gidajensu da alfahari da nuna isa cewa su sun kai kar ku irin wannan kar ku yi abu dan riya ku yi aiki don a san kuna yi kada ku yi haka shine wuri a'a suna toshe hanyar Allah kuma Allah yana kallo kuma mai kewayawa ne ko mai kewaye abinda duk suke aikata ne mana iliminsa yana kewaye da abinda suka aikata to sai kuma tunda sun yi wannan abu mara kyau sai ga shedan ya zo kuma ya ruɗe su ya fito musu a wata kama ta yadda ya ruɗe su ya halakar da su shine yau kuma abin da za mu karanta bari mu ji mai Allah ya ce aya ta arba'in da takwas na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب
Allah madaukin sarki yake cewa وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم كتنا يا عند الشيطان يكاية مسو كوي مسو كوليا دنغني دا أيوكنسو har ma yake ce da su kai yau fa ba wanda ya isi rinjaye a kanku kuma ni dinnan ni mai baku kariya ne kuma ni bai baku tsaro ne kuma ina tare da ku falamma tara atil fi'atani yayin da kungiyoyin guda biyu jama'a guda biyu suka haɗu iltakal jama'ani kenan aka haɗu aka fara gwabzawa kuma sai ga shedan Allah ya nuna masa mala'iku suna sauka daga sama daga nan ya gane cewa kai lalle wannan rudin su da yayi ba za su kai labari ba shi ma bai zai kai ba nakasa ala aqibai sai ya ɗebi na kare ya danna da gudu walla mudbiran ya juya baya yana gudu wa qala inni bari'un minkum kuma sai zo yana cewa ai ni na barranta da barin ku ba ruwana da ku waɗanda ya zuga ɗin fa ya ce to ni ba ruwana da ku inni ara ma la tarawun dan ni ina ganin abin da ba kwa gani saboda ya ga mala'ika jibrilu ya yi shirin yaƙi ya sauko daga sama ga jibrilu akan dokinsa da rawaninsa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana su kwana dokinsa ga sauran mala'iku da fararen kaya da rauna da takubba sun danna sun shiga ai sai ya ɗebi na kare ya ce inni akhafu Allah ce kai gaskiya ni ina jin tsoron Allah yau ku ji wani abin magana gashi dan yana cewa yana jin tsoron Allah kuma ƙarya yake yi wallahi ba jin tsoron Allah kawai dai wahala dai ta kore shi kawai ya san ba yanda zai yi ba wanda zai kare shi din wallahu shadidul iqab lalle Allah mai tsananin uquba ne ni kan ba zan tsaya ba to abin da ya faru shine kamar yadda Imam al-Baghawi ya kawo cikin tafsirinsa cewa Qurayshawa sun haɗu don su yi tafiya sai suke ambata irin rikici da rashin jituwa da ke tsakaninsu da su da bani bakar ibn harb a ba- bani bakar abinda ke tsakaninsu da bani bakar na yaƙi kawai sai shaidan ya zo ya zo da rundunonin shaidanu 'yan uwansa ƙanana kenan suka canja kama sai shedan ya dauko tuta ya ɗebo jama'arsa shi ma shedanu yan uwansa da ya zo sai ya fito musu a kamar wani mutum mai suna suraka ibn malik ibn joshua da ya zo zuwa musu sai ya zo da kamar wani sai ya ce da su kai ya ku shawa yau ina so na gaya muku ba fa wanda ya isa ya rinjaye a kanku la galiba lakum al-yawm minan nasi kuma ni ina tare da ku ga ni da ni da runduna ta da tutar mu muna tare da ku za mu ba ku kariya to yayin da aka haɗu ne Allah da hikima irin tasa sai sai nuna masa mala'ikun da suke ta saukowa suna saukowa tunda dama mun faɗa a yakin badar kamar yadda Qur'ani ya bada labari Allah ya yi wa manzan Allah alkawarin zai taimaka masa da mala'iku. annemu middukun bi alfin minal mala'ikaci murdifin zan saukan muku da mala'iku mutum dubu sai ga shidan ya shiga sahun mushirkai musulmi sun kafa sahunsu amma shi shidan a wannan lokacin kawai sai mutane sai suka ɗauka wannan suraka ɗin ne suraka ibn malik ibn josham duk jama'a sun ɗauka shi ne to a lokacin sai ya rike hannun wani mai suna alharis ibn hisham shi suraka shi ce ɗan kenan da ya ga mala'iku suna abun nan sai danna da gudu kawai sai shi wanda suke tare alharis ɗin sai ce a firaran min gairi qital kai kuma bawan Allah ya zaka danna da gudu ba a fara yaƙi ba kuma ka gudu ban sani ba ko yan uwa suna fahimta na ya shigo a cikin wata kama kuma yana tare da wannan bawan Allah da da da da, da muka faɗa yana rike da shi kawai sai ai ya ga ya danna ya kama gudu kawai sai ce a to ya zaka gudu shi alharis ibn hisham kenan yake cewa shaidan din ya zaka gudu ba tare da yaƙi ba kuma ka gudu sai ya rinka rike shi yana rike shedan din kawai sai ya doki kirjin sai ture shi ya angize shi kawai ya kama hanya ya gudu ya tafiyansa bai iya tsayawa ba me yasa ya gudu saboda ya ga mala'iku suna sauka to wannan yana nuna mana ha'incin shedan kaga a lokacin yana tare da su ya ziga su amma da ya ga bala'in sai ce inni bari'un minkum jama'a ni ba ni ba ku na tafi na yi gaba bawan Allah ka zo ka taimaka mana ka zo ka agaza mana kuma za ka gudu ya ce inni ara ma la tarawna ku tsaya ni amma ni ina ganin abin da ba kwa gani wa zai tsaya hauka nake ya ɗebi na kare ya danna ya gudu kuma ya ɗan yi cikato ya ce wai shi yana jin tsoron Allah kuma alhali ƙarya yake baya jin tsoron Allah tabbas wallahu shadidul iqab riwaya ta zo manzo Allah yana cewa ma ru'iya shaytanu yawman huwa fihi asghar wala adhar wala ahqar wala aghyadu minhu yawma arafa wa tabu gani shi din ya shiga cikin kaskanci da wulakanci da tozartuwa kuma a ganshi yana cikin wani yanayi na damuwa irin ranar arfa ba me me yasa ya shiga wannan damuwa me alaka arfa kuma da shedan to damuwar da ya shiga saboda a ranar arfa Allah yana saukar da rahama rahama rahama rahama kuma Allah yana ta yafe zunubi yana ta yafe zunubi yana ta yafe zunubi shedan yayi tagumi ya shiga bacin rai da damuwa dan me Allah zai saukar wa mutane rahama kuma dan me Allah zai ta yafe musu zunubi ba a taba gani ya tozarta ya wulakanta ya shiga damuwa irin wannan rana ta arfa ba to amma duk da ranar arfa malam irin damuwar da ya shiga to kuma damuwar da ya shiga bata kai ranar badar ba a badar ya fi tozartuwa ya fi wulakantuwa ya ciza yatsa ya yi bakin ciki yanzu Allah ya saukar da mala'iku yana taimakon musulmi ba zai bari a yi kaza a yi kaza ba Allahu akbar an ce me ya gani sai ce ai ya ga mala'iku ne sai ga mala'ika jibrilu shi din shi din Allah ya nuna masa mala'ika jibrilu da je sauko jibrilun mala'iku sun sauko mala'iku dubu jibrilu yana ta kora su yana cewa maza ku tafi ku shiga ku je ku kai farmaki to wai yanzu wani yazo ya zauna wai ce ya ce wai zai yi wai yaki da Allah wai zai yi fada da Allah wane mutum wane mutum in Allah ya tashi taimakon sa wa bayinsa ta inda ba kwa tsammani ne yasa aka ce ma duk wanda ya rike Allah ka bi shi sannu eh ka nemi sulhu da shi kawai ku zauna lafiya dan ku Allah zai masa taimakon da kai bai ma ba tunda kai din baka bi Allah ba Imam Malik ya fudda wannan hadisi ne mursali a cikin Kitabul Hajj a cikin Muwatta da Imam Abdurrazzaq a cikin Al-Musannab da kuma shi Imam Al-Baghawi a cikin Sharh Sunnah duk sun fudda wannan hadisi din to wannan ya nuna mana cewa ashe shedan mayaudari ne kuma ranar tashin alkiyama haka zai yi duk wanda shedan ya rude shi a duniya to shedan zai zo yi su baran baran a kiyama yanzu dai yana nan yana diban fasinja lodi kawai yake kullum na'am masu bin sa suna nan suna bin sa masu masa bauta suna masa bauta amma a kiyama zai zo ya ce ba ni ba ku ai baran baran وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما كان لي أو ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي سيتي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ba ni ba ku Allah zai ce ya ce Ubangiji ya ce shaidan zai yi shela bayan an gama haduwa a kiyama zai hau kan drum zai hau kan platform na daga murya ya yi bayani lamma kudiyar amru yayin da Allah ya yanke hukunci sai ce to jama'a fa Allah ya riga ya yi alkawari ya kuma cika ya ce za zo kiyama to kuma ga muna a kiyama an zo kuma Allah ya yi alkawari na gaskiya inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya yi muku alkawari alkawarin gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma shedan na yi muku alkawari kuma na saba alkawarin kuma ni ba da wani karfi akan ku dan ba zuwa ne na daure ku da sarka ba ba da wani fawa a kanku illa an da'autukum fastajabtum li amma kana li alaikum min sultanin ni ba da wani fawa ba da wani iko a kanku akwai ka duba shedan ne zai ce muku a kiyama wanda suka bi shi ni na daure ku na sa ku dole ku bi ni illa an da'autukum fastajabtum li kiran ku nayi kuka amsa mun to shikenan fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikhiyya kada wanda ya zarge ni ku je ku zargi kanku duk wanda ya bi ni ya je ya zargi kansa dan ba wanda na tilastawa kuma ba wanda na ce dole sai ya bi ni ba wanda na daura masa sarka kai daga ƙarshe ma dai inni kafartu bima ashraktumuni min qablu duk abin da kuka yi kuka yi shirka da ni kuka hadan da wani Allah ko ku haɗa ni da Allah to ni fa ba ni ba ku Allah ce inna zalimina lahum azabun alim lalle azzalimai a wannan rana ta alkiyama suna da azaba mai radadi azamar wulakanci da kaskanci ubangiji Allah ka tsare mu da dana sani a tashin alkiyama Allah kar ka sanya mu cikin almajiran shedan Allah ka raba mu da waɗanda za mu kasance abokane ne gare shi na malam
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
كتنا رانا دا منافقين زاسو فتاه ba su kaɗai ba wallazina fi qulubihim maradun da ma wanda zukatansu akwai shakkun wa nifaq shakka da munafurci abokanan munafukai kenan gharra haula idinahum sai shi ai waɗannan waɗannan mu'minan ai addinin su ya rude su haula'i qaumun kanu mustad'afina bi makkah qad aslamu sai a ce ka duba waɗannan miskinai wannan shaidanu ai munafikai ne kenan da waɗanda ke zukatansu akwai datti da kazanta za su rinka gaya wa muminai su ce kaga waɗannan ga su cikin talauci ga su cikin bukata sun zo sun rudu sun shiga addinin muhammadu wai sun shiga musulunci ga sunan sun shiga wahala suna cikin bukata sun biye wannan mutumin talaka muhammadu bai da komai Qurayshawa sun zo za su tafi yakin Badar tunda ku talakawa ne ba ku da komai an jawo ku da ƙarfi an tafi da ku ana ba da labari cewa malam akwai wanda suka musulunta ne miskinai talakawa mabukata da aka zo za a tafi yakin Badar yan uwansu ko danginsu kafirai sai suka tilasta musu suka ce da Allah ku rabu da addinin Muhammadu ku zo mu tafi yaki su ba suna fa musulmi ba aka ruɗe su aka ɗebe su aka tafi da su suka shiga sahun mushirkai yayin da suka je filin yakin badar suka ga musulmi yan kaɗan ne aka ce musu waɗannan ai ba kowan kowa bane ba komai bane kawai sai suka ce kai mun ridda mun koma kafircin mu suka ce waɗannan ma addinin su ne ruɗe su ga su ‘yan kaɗan ga su ba su da ƙarfi kawai da suka ga sahun mushirkai sahun kafirai su mutum dubu ne su ko musulmin mutum ɗari uku ne da wani abu kawai sai suka ce kayan murnar da mun koma ruwa suka koma addininsu na da malam ka duba hikima irin ta ubangiji malam da aka zo yaƙi sai aka kashe su gaba ɗaya su waɗanda suka musulunta ɗin suka koma ai ta leƙo ta koma gaba ɗaya aka kashe su a cikinsu an ce akwai qais ibn al-walid ibn al-mughira da abu qais ibn al-fakih ibn al-mughira dukan su al-makhzumiyyan ne da al-haris ibn zam'a ibn al-aswad ibn al-muttalib da ali ibn umayya ibn khalaf al-jumahi da al-as ibn munabbih ibn al-hajjaj Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya miƙa lamarinsa ga Allah ya yadda da ƙaddarar Ubangiji da daɗi ko ba daɗi da yawa ko ba yawa ya amintu da Allah yawa ba shine ke nuna cewa ana nasara ba ba Qur'ani cewa walakin aktsaran nasi la ya'lamuna aktsaruhum la ya'qiluna da yawa yawan su ne marasa hankali su ne ba su da ilimi to duk wanda ya tawakkali ga Allah fa inna Allah azizun hakim lalle Allah shine marinjaye mai karfi shine aziz ya fa'alu bi a'da'ihi ma ya sha Allah zai yi abin da ya ga dama da abokanan gabansa kuma Allah shine mai hikima to kaga wannan ai bai yi ba shi yasa kullun ka daina ruduwa da maganar munafiki malam shi munafiki kullun idan an zo zaka ji yana sukan addini yana taba addini da an zo duk abin da zai ci mutuncin addini shi yake so ya faɗa ya taba wannan ya soki wannan ya ci mutuncin wannan ya yi wannan ya ce kai waɗannan mutanen damun ba su da komai ma ai idan an zo ma ku ne za ku shiga cikin kaza ai in abun ma ya dawo ma dai kai dai Allah dai sauke haka kullum munafiki zaka ji yana yi yana farin ciki idan an karya musulmi yana bakin ciki idan musulmi sun samu nasara yana shiga damuwa idan addini ya samu ɗaukaka yana shiga ɓacin rai yayin da ya ga addinin musulunci yana walwala yana shakatawa kaga dai al'amari ya lalace kenan to sai Allah ya ce me kuma bayan wannan
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Allah ya ce walau tara iz yatawaffal ladina kafarul mala'ikatu ina ma da Allah ya nuna maka ka gani ya kai Muhammadu lokacin da mala'iku suke ɗaukar ran kafirai ba kyau kaga mala'iku suna ɗaukan ran kafirai yadribuna wujuhahum suna duka idan mala'ika ya zo ɗaukan ran arni da duka yake ɗauka yaqbiduna arwahahum ana karɓan ran ana duka ana karɓan ran ana duka ba kyau aka ce idan an zo mutuwa tadribul mala'ikatu wujuhal kuffaru adbarahum mala'iku za su samu bulali na wuta Allah zai hada su da tsumangu na wutar jahannama duk da za su je daukan mala'ikan mutuwa idan zai je daukan ran kafiri sai a hada shi da mala'ikun yan rakiya da tsumagu na wuta in dai kafiri ne a ce ku ta jibgarsa wasu malaman suka ce wannan aya tana nufin waɗanda aka kashe su suna mushrikai a yakin badar ake nufi ga su an kashe su a yakin badar kuma mala'iku sun zo daukar rayukan suna dukan su da bulali suna dukan fuskokin su su dake su ta gaba su dake su ta baya ban ba dadi imamu abdullahi ibn abbas Allah masa rahama yake cewa mushrikai idan suka fuskanci muminai da fuskokin su a ranar ta a ranar badar mala'iku ne suke ɗiban tsumagi su ta shauɗa musu kasan budu bulala inda za a yi maka a yi maka ita a ko'ina amma kada a maka bulala a fuska in aka zabga maka dorina a fuska to zancen ka ya ƙare ko ma me yake hannunka walla ko bindiga ne sai dai ka ajiye ta duka na wulakanci kenan to wasu kuma suka ce da takubba suke zabga musu a fuska a wuya fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kulla banan kuma daga baya a kiyama Allah ya ce da su wa zuku azabal hariq ku dandani azaba ta wuta mai konawa mala'ikun dai za su bi su ce to ga sakamakon ku ƙaryar ku ta ƙari kun mutu kuma ku yan wuta ne ga azaba nan ku shiga ta kone ku wasu malaman suka ce wato wasu karafuna ne masu mugun nauyi na wutar jahannama ake ba wa mala'iku su rike a hannunsu suna jibgan kafirai da su idan suka doki kafiri za su yi masa rauni ya ji ciwo to ciwon nasa da ya ji sai ciwon ya rinka kama wuta ba a gane ba ko a dake ka ka ji ciwo a yi maka rauni raunin da ya kamata a sama magani to shi kansa raunin sai rinka kamawa da wuta duk inda aka jibga musu wannan karfi sai dai kawai rinka kamawa da wuta Allah kiyaye mu khazana su jahannama masu gadin jahannama kuma suna cewa ku dandani azaba suna kuka ana cewa ai wuta za ku sha yau zalika bima qaddamat aydikum wannan abun ya same ku ne saboda abin da hannunku ya aikata wa anna allaha laysa bi dhallamin lil abid kuma lalle Allah ba azzalimin bawa bane duk wanda kaga Allah ya masa azaba ko ya masa uquba wallahi da aikin da ya aikata ne idan da mutum zai tsaya ya aikata aikin kwarai sai ya samu gidan aljanna ai akwai irin sa ƴan uwansa dangin sa na kusa da shi su suna aljanna shi kuma anan duniya tunda ya zabi morewa da holewa da yakar ubangiji da fada da Allah da fada da addinin Allah to sai je tarar da mummunan sakamako Allah raba mu da wannan lamari to sai ce mai kuma كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب Allah ya ce haka lamarin yake ka da'abi ali fir'auna kamar dai yadda mutanen fir'auna suka aikata da kuma irin al'adarsu al'ada waɗannan kafirai namu na wannan zamani daidai suke da mutanen fir'auna abdullahi abu su ce mutanen fir'auna sun san ai annabi musa akan daidai yake amma suka yi taurin kai suka karyata shi to mu ma waɗannan kafiran namu na wannan zamanin sun san da gaskiyar annabi Muhammadu amma suka yi ƙaryata shi sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya saukan musu da azaba kamar yadda ya saukar wa da mutanen fir'auna shikenan as-sa'u bis-sa' wal kaffu bil kaff kwano ɗaya ka auna mun niman auna ma kwano ɗaya tafin hannu ɗaya ka bani niman baka tafi ɗaya kamar yadda mutanen fir'auna suka ƙaryata annabi Musa suka yaƙe shi suka faɗa da shi kuma sun san cewa annabi Musa gaskiya ne mu ma kafiran wannan zamanin haka suka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka faɗa da shi suka yaƙe shi suka ƙaryata shi wadancan kafiran Allah bai basu bai sauka musu da azaba da uquba to su ma kuma wannan din tunda sun yi irin wancan aikin sai a sauka musu da azaba da uquba walladina min qablihim da wanda suka gabace su kafaru bi ayatillah a wata ayar ta Ali Imran yace kazzabu bi ayatillah suka ƙaryata ayoyin Allah suka kafircewa ayoyin Allah fa akhadhahumullahu bi dhunubihim Allah ya kama su da laifuffukan su ya kama su da zunubin su kun ga kullun in aka yi labarin Allah ya yi wa wani azaba da ƙarshe dai sai ku ji Allah ya ce saboda aikin da ya aikata kuma ya rufe ayar ya ce shi ba azzalimi bane kuma baya zalunci kuma bai goyi bayan zalunci ba ko dan adam ne ya zalunci dan uwansa Allah bai yadda ba to ballantana Allah ya yi wa dan adam abinda kuka aikata shi za ku samu kamata dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amal inna Allah qawiyyun shadidul iqab lalle Allah qawi mai karfi ne shadidul iqab mai tsananin ukuba ne ukubarsa tana da tsanani tana da karfi kuma ba wanda ya isa ya kubuta a hannun ubangiji yayin da ya cafke shi
ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ai yanda al'amari yake shine zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan Allah bai kasance yana canja wata ni'ima da yayi wa mutane ba an'amaha ala qaumin da yayi wa wasu jama'a ni'imar da ya musu baya canja musu hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai in sun canja abin da ke tattare da su da kansu idan kaga azaba kai ka jawo azaba in kuma kaga ni'ima to kai kai jawo ni'ima kuma ni'ima za ta ci gaba da tabbata a tare da kai matukar ka bi Allah matukar ka bi dokar ubangiji matukar ka yadda da abin da qur'ani ya zo da shi amma kana canjawa zaka ga canji zalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kamar yadda wata aya Allah ce inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane abin da suke yi ya canja musu daga wahala su koma ni'ima sai sun canja halinsu wa anna Allah samiyun alim kuma lalle Allah yana ji ko masani ne idan kun aikata musulunci za ku ga alkhairi ba yanda za a yi daga ni'imar da kuke ciki Allah ya canja muku daga ni'imar koma azaba a'a amma in kuka canja za ku ga canji Allah ya turo muku alqur'ani ya turo muku Muhammadu ai babban ni'ima kenan ko Qurayshawa su suka fi kowa more wannan ni'ima tunda a cikin su annabi Muhammad ya taso amma suka canja ta fakazzabuhu wa kafaru bihi suka ƙaryata shi suka kafirce da shi sai Allah ya ɗauke wannan ni'ima da ya musu ya kai ta Madina Allah ya ce wa manzan Allah tashi kai hijira daga makka ka bar garin ka koma madina ni'imar da suke samu aka ɗebe ta aka kai ta madina su ko mutanen madina suka karbi annabi hannu bibbiyu fala albadru alaina min saniyatil wada'i وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي سكتي وتا يا زومنا من هسكي daga saniyatul wada annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana suka karbe shanu biyu suka ce dole ne mu yi wa Allah godiya wa jaba shukuru alaina ma da alillahi da'i duk lokacin da mai kira zuwa ga Allah ya kira dole mu gode Allah ya kai wanda aka turo cikin mu ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amri al muta'i wanda aka turo mu aka turo mana ka zo da al'amarin da zamu yi maka da'a kun ga abin da mutanen Madina suka yi mai ji'ta sharrafa al madina ka zo ka haskaka madina da musulunci da addini marhaban ya khaira da'a marhaban sannu da zuwa ya mafi alkhairin mai da'awa irin waɗannan kalmomi masu kyau shi suka gaya annabi ninki ninki duk da cewa wannan riwayar akwai magana akan ta na rashin inganci cewa an tari manzon Allah da mandiri da kiɗa da waye da sauransu bata inganta ba to amma na buga mana misali ne wannan misali ne na kalmomi na tarya na mutuntawa wanda mutanen madina suke gaya annabi waɗancan sun watsar da ni'imar waɗannan sun karɓa to kuma idan kun rike gaskiya za ku ga taimakon Allah idan kuma kuka ƙaryata Allah tabaraka ta'ala za ku gaskanci yanzu waɗannan alu fir'aun da suka ƙaryata Allah da sauran kafirai da suka karyata Allah a cikinsu akwai wanda Allah ya halakar da tsawa tsawan nan da kake ji da ita Allah ya halakar da da kasar gaba daya akwai wanda girgizar kasa aka yi musu aka kifar da su gaba daya akwai wanda shafe su aka yi aka canja musu halitta aka mai da su birurruka akwai wanda Allah ya turo musu iska ce ta daga su sama tana bugawa suna mutuwa iska ta tukuyi mutum ta yi sama da shi ta maka suka yi ta mutuwa akwai wanda Allah madaukin sarki ya halaka ya halaka su da nitsarwa ruwa aka zo aka yi musu ruwa ruwan dufana ya nitsar da su akwai waɗanda Allah madaukin sarki ya halakar da su da takwabi su ne mutanen badar kenan aka turo mala'iku da takuba suka ta sare musu wuya saboda sun kare ta ayoyin Allah to wannan aya ya koyan uwana tana nuna mana yayin da mutane suka tsaya suka rike gaskiya gaskiya tana tare da su yayin da kuma suka watsar da gaskiya shi kenan kuma kullum rayuwa yau da gobe ya kamata ta rinka nuna mana darasi wallahi duk masifun da suka same mu wallahi watsar da addinin Allah ne ko mun daga hannun mun yi ta addu'a in dai bamu gyara halayen mu ba to za mu shiga tasku da wahala yanzu duk wanda yake dan Najeriya ne in dai a arewa yake to ya san baya cikin kwanciyar hankali iya cikin tashin hankali yana cikin damuwa yana cikin tsorata waɗanda su suke ba mutane ma tsaro su suka fi kowa tsoro yanzu me ya jawo mana wannan saboda mun watsar da ubangiji an ajiye hanyar Allah an watsar da ita a cikinmu akwai masu cin riba an yi wa'azi sun ƙi su daina a cikinmu akwai mazinata an yi wa'azi sun ƙi su daina a cikinmu akwai 'yan luwaɗi namiji ya kwanta da namiji an yi wa'azi sun sani sun ƙi su daina a cikinmu akwai 'yan caca an yi wa'azi sun ci sun ki su daina a cikinmu akwai masu cin haram a cikin aikinsu ko sana'arsu an yi wa'azi sun ki su daina a cikinmu akwai masu cutar iyalinsu an yi wa'azi sun ki su daina a cikinmu akwai masu alaka da bokaye da matsafa an yi wa'azi sun ki su daina akwai masu shirka a cikinmu akwai masu bid'a a cikinmu akwai masu dukkan wani nau'i na sabo a cikinmu akwai makida mawaka 'yan ta'adda karuwai kazamai mashaya giya masu shan wiwi 'yan shalisho duk wani abu na rashin mutunci akwai a cikinmu akwai wanda ba sa sallah kuma suna musulmi akwai wanda ba sa azumi a yanzu haka ramadan din nan wallahi akwai wanda ba sa azumi kuma suna nan a gari ana ganin su kuma wai musulmi ne to yaya Allah zai canja muku halin da kuke ciki na wahala ya kawo muku ni'imar da kuke tsammani ba dole ba ku zo ku yi ta kashe junanku wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan dama annabi ya faɗa ƙarshen zamani wallahi mutum zai ɗau makami ya je kashe ɗan uwansa a tambaye shi me ya ma kashe shi ce wallahi ni ma ban san me mun na kashe shi ba kawai sha'awar kisan ne na je na kashe shi a tambayi wanda aka kashe me kai aka kashe ya ce wallahi ban san me ne ba damuwa bashin rai sata sane akwai ƙwararrun barayi an san su sanannu ne barayi ne a gari an san su da ƙananan su da manyan su akwai wanda zaka ga dan sane ne an san shi dan sane ne da sabuwar da saranar kasuwa yana zagayawa wanda ya san shi dan sanen ne ya sani ko ba zai masa magana ba sai dai je ɗebe kuɗin wani kawai akwai masu kwance mutane shanunsu akwai masu zuwa sai ka gama tara masarar ka su je da daddare da akori kura su lode ta su yi tafiyar su akwai masu satan mota akwai masu satan mashin akwai masu satan komai akwai masu satan mutane akwai masu cin mutane duk a cikin mu akwai masu jaura da sana'ar kama mutum su kai shi a yanka a fede shi a cinye duk a cikin mu musulmi ba nake gaya muku ban ce har ne ba duk wannan zunuban babu abin da bamu a cikin mu to ba dole mu ga tashi hankali ko da tasku ba addinin ba mu rike shi ba tauhidin ba mu tsayar da shi ba manzon Allah ba mu bi shi ba ba a san shi ba ma ba a da niyyar ma a san shi in za ka haɗa gari ka ga masu zuwa wa'azi da wanda ba sa zuwa wanda ba sa zuwa wa'azi su suka fi yawa akwai wanda gaba ɗaya addini ba shine a gabansu ba it's not their business addini ba shine a gabansu ba duniya kawai idan su a rufe yake me za su samu shine kawai a gabansu kuma amma tsautsayi ya sa musulmi ne to yaya za a yi Allah ya canja mana halin da muke ciki mu koma cikin ni'ima da wadata dazuwan dan uwa dab da magariba bugo mu yake cewa wai a Kano gwamnatin Kano ta kafa doka bana ba za a yi itikafi ba duk Kano gaba daya ba wani masallacin da za a yi itikafi ana kishin kishin din ma ko tahajjudi ma za a hana to kun ga iya kaskanci kenan ta kawo ga karshen ta dai mu din ne dai abun zai kare akan mu musulmi mu ne masu asara kaga dan musul basira ce lokacin da ya kamata a ce a bar mutane su je su shiga itikafi su koma ga Allah su yi addu'a Allah ya bawa ƙasa zama lafiya to addu'ar da karatun Qur'anin da ibadan da za su je su yi an ce ba za su yi ba ban sani ba hana itikafin nan me zai ƙara kuma ban sani ba yin itikafin me zai jawo duk shekarun da ake yin itikafin me jawo to wutar da ta ci Kano fa za ta ci Bauchi za ta ci Jigawa idan ta ci jigawa kuma za ta tsallaku ta ci gombe in ta ci gombe kuma za ta ci yola in ta ci yola kuma san kamaru sai ta dangana Allah ai daɗin waiwai kake ji abin da ake ana yi a Kano ana yi a Maiduguri ana yi a kaza kai ma yanzu gashi a jihar ka ana yi da kana ji a babban birnin ku ake yi sai ka ji ya dawo cikin ƙauyen ku ana yi to wai me ya jawo wannan wallahi mu tuntuba alakar mu da ubangiji inda mutane za su yi iya kokarin su koma ga Allah su rike gaskiya Allah lagalli waɗannan laifuffukan da na faɗa a daina yin su ko a rage su ba za a ce a daina gaba ɗaya ba saboda akwai miyagun da sai dai in kaga sun bari mutuwa ce ta zo ta danne su kawai amma a rage bai kamata kuke taimakon masu barna akan barnar su ba a cikin mu akwai wanda in yayi aure makida zai kira ai kida a cashe yana da abokanai arna yana da abokanai musulmi ya sayo coca cola da fanta kuma ya sayo giya mai shan coca cola in sha coca cola mai shan wannan sha abin nan a cikin mu musulmi akwai wanda zai je gidan mashaya a garin nan ko ko billiri ko kaltangu ko ina ne shi ba musulmi ne bare sha giya ba amma wallahi zai je sai wa masu shan giya su sha a cikin mu akwai wanda zai zo ya kama wa karuwa daki ya kashe mata kuɗi ya ɗauki nauyinta a cikin mu a wanzu da ramadan nan yau din akwai wanda zai kwana da karuwa da wannan wata na alfarma na ramadan duk a cikinmu akwai kuma an san su fa yanzu duk laifin da na faɗa ana faɗa za ka tunowa ne kuma kuna tare da shi a garinku haka ne ko ba gaba ne to kaga akwai matsala kenan da haka alkawarin Allah ne duk abin da ka samu shi kenan shi yasa Allah ya jarrabe mu da tsadar kaya tsadar kayan masarufi abin da bai kamata ya fi karfinka ba ya fi karfinka abin da ya fi komi ya kamata ya fi komi sauki a rayuwar dan adam shine abincin da zaka ci to wallahi akwai wanda abincin da zai ci da kyar da gumin goshi yake samowa abu na biyu wurin zama kaga mutum yana nan yana zaune shekara da shekaru bai da inda zai zauna da shi da iyalinsa gida bai mallaka ba gida da zaka zauna baka da shi kaga malam mutane ana rayuwa malam kamar daga kabari aka fito malam talauci kamar zai magana ana wahala ana cikin kunci ana cikin rauni kuma yadda ka gan mu a raunane a raye din nan haka imanin mu maki a raunane na'am hasbunallahu wa ni'mal wakil ubangiji muke roƙo ya gyara mana halin mu Allah kuma ya mana afuwa ya bamu dacewa sai ya ce mai malam كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين Allah ya sake cewa ka da'abi ali fir'aun haka daidai kamar yadda mutanen fir'auna suka aikata da waɗanda suka gabace su min kufaril umam da kafiran al'ummin da suka gabata kazzabu bi ayati rabbihim sun ƙaryata ayoyin ubangijinsu aya farko aka ce kafaru wannan aya ta biyu aka ce kazzabu kafircewan shi ke jawo karyatawa karyatawan shi ke jawo kafircewa suka karyata ayoyin ubangijinsu fa ahlaknahum bi dhunubihim a wacce ayar an ce fa akhadahum Allah bi dhunubihim Allah icafke su da zunubin su da laifuffukan su Allah ce wa aghraqna ala fir'aun muka nutsar da iyalan fir'auna da jama'ar fir'auna da shi fir'auna din a cikin ruwa wa kullun kanu zalimin dukkaninsu gaba ɗaya azzalumai ne al'awwalina wal akhirin da kafiran farko da na yanzu din duk in ji Allah azzalumai ne fir'auna da yayi zaluncin sai barna daga ƙarshe Allah halakar da shi yayi annabi Musa ya kama hanya ya tafi ya je teku ya buga sandansa Allah bude masa hanya zai tafi da shi da yan jama'arsa fir'auna ya ce to aiko ba za mu kyale ka tafi sai mun kama ka mun makkaza ashe halakarsa ce ta zo ya bi annabi Musa ji yake zai kama shi har mutanen annabi Musa suna cewa inna lamudrakun za a riske mu za a kama mu Allah ya bude masa teku ya wuce ta cikin teku kamar kwalta shi annabi Musa Fir'auna ma sai ga hanya sai ga ai dan shine ma tekun ya bude ka duba hauka fa Allah ya bude wa annabi Musa to amma shi Fir'auna sai ga yau ai sai yake cewa mutanen sa kaga kun ga tekun ya bude saboda na zo ko kawai ya shiga idan na sai da ya je tsakiya Allah ya ce wa ruwa dawo annabi Musa kuma ya tsallaka gaba Allah ya ce wa ruwa dawo ruwan ya dawo ba sai suka fara hadiyar ruwa ba suna hadiyar ruwa fir'auna wasa wasa ne sai ya gade mutuwa ta zo masa yayi ihu ya ce yayi imani da abin da banu Isra'ila suka yi imani da shi ya ce yau wa ana minal muslimin ka duba duk yadda fir'auna yake gaba da musulunci ya ce wa ana minal muslimina wannan musuluncin da baka so a rataya ma fir'auna ma shugaban kafiran duniya ya ce ya Allah na yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi kuma ni ina cikin musulmai ga fir'auna yana burin musulunci ga ka kai kuma kana yakar musulunci kai kana gudun musulunci Allah ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin sai yanzu bayan da ka gama barna ka yi sabo kana cikin 'yan ta'adda ai ƙaryarka ta ƙari falyoma nuna jika bi badanika litakuna liman khalfaka aya za mu nutsar da kai za mu halakar da kai amma za mu tsiratar da gangan jikinka don ya zamanto aya ne abin buga misali ne ga waɗanda suka biyo bayanka kuma haka Allah ya ɗin ya nutsar da fir'auna da shi da jama'arsa a cikin ruwa Allah ya kashe su shine faminhum man aghraqana akwai wanda muka nitsar wannan yana ciki da mutanen dufa na duk suna ciki to haka ashe ba ku gagari Allah ba kuma an bi mu'jizin ba wanda ya fi karfin Allah in kaga dan adam yana barnar da ya ga dama yana tuciyar da ya ga dama ya kama wanda ya ga dama ya daure ya cutar da wanda ya ga dama ya daure yayi amfani da biro ya kwari wanda ya ga dama wallahi tallahi lokaci ne kuma za ka yi ka gama za ka yi ka gama yanzu duk barnar da ake yi da abubuwan da ake na zubar da rayukan mutane a ƙasar nan akwai waɗanda su kuma yanzu suke cin abinci yanzu ne suke samu yanzu ne akwai wanda ma suke kirkirar rikicin babu shi ma kurin don gwamnati sakki kuɗi na security babu rikicin kurin sai a yi sai a sai a sai a ce ana threatening security sai gwamnati ta sako miliyoyin kuɗi an ce yanzu ko lissafi ma ba a yi harkar security a Najeriya sakin kuɗi kurin ake ba lissafi wasu suna nan suna ta yin arziki wasu kuma suna nan ana ta zubar da rayukansu wasu suna nan sun yi hasarar kasuwarsu ka duba fa ana cikin irin wannan yanayi a halin da ake ciki a ƙasar nan da ya kamata a rarrashi mutane a ba su haƙuri a ce su zauna lafiya wai sai gashi yanzu gwamnatin plateau ta je ta rushe wa musulmi rumfunan su wajen sama da rumfa ɗari shida an sa gire da an rushe ko notice ba ba su ba shaguna shaguna shaguna sama da ɗari shida yanzu mutane nawa aka karye jarinsu mutane nawa aka talautau mutane nawa za su samu hawan jini su buga su mutu ma a cikin wannan yanayi fa da ake ciki na ɗarɗar da tsoro kasar ba ta da zaman lafiya ita kanta jihar tana nan ga ta nan kamar za ta kife kamar za ta wannan ka duba irin abin da aka yi kuma sai daga baya gwamnati ta zo ta ce wai ana neman zaman lafiya ne alhalin su suke tada rikicin tunda duk wanda zai wannan tada rikici yanzu federal government tana ganin ai wannan haukan ai bai kamata ta bari ba in dai ta san me take shi yasa matsalar security ma ba san ma yadda ake security ba suna jin dai ana cewa security of security amma ba san shi ba ai akwai abin da ake siyasa in wani abu zai iya jawo rikici ta da hankali sai ku kwantar da shi ku kyale shi ku nuna kamar ba ku san da shi ba a samu a kashe wacce rutar tukuna an gama sai a dawo a yi wannan ko da da niyyar gyara ne amma ku yi ta abubuwan da za ku rinka hargitsa mutane ku rinka angiza su kuma wallahi duk so ne so ake a ziga mutane gaba ɗaya ma su fito ma su melting gaba ɗaya ma su kone gaba ɗaya a zo kurin a bi su da bindigogi a harbe a so a dauko a wannan helicopter a yi ta harbin mutane a kashe su kurin a kuta su kuma sai su zauna a duniyar mu gani daga nan zuwa shekara dubu ɗari uku mu je mana
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الله يقول للي إن شر الدواب عند الله ما في شر حالتا أوجه الله الذين كفروا سوني كافرين fahim la yu'minuna ba su da imani kuma ba za su yi imani ba irin su yahudawan bani quraiza daga cikin su akwai irin su ka'ab bin al-ashraf da shi da almajiransa alladhina ahadta minhum wanda kai alkawali da su kalmar ahadta minhum daga al-ahd ne al-ahd ana nufin alkawari kun yi alkawari da su yani ahadta ma'ahum ثم ينقضون عهدهم سيسوروا alkawari ku yi alkawari su karya alkawari wa hum la yattaquna kuma ba sa jin tsoron Allah sune banu quraiza sun warware alkawarin da yake tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ɗebi makamai suka taimaka wa sauran mushrikai suka ce ku zo mu haɗa baki mu yaƙi Muhammadu su banu quraiza a Madina Yahudawa ne da annabi ya ƙulla ƙawance na sulhu da zaman lafiya a tsakani cewa mu ba za mu taɓa ku ba mu musulmi kuma kada ku taɓa mu da sharaɗi kaza da kaza da kaza sannan mun yi alkawari da ku kar ku taimaki wasu kafiran waje su zo su yaƙe mu mu musulmin madina banu ƙuraiza suka ce eh mun yadda wallahi malam sai suka je suka yi ta ɗiban makamai don ka gane sharrin kafiri da rashin alkawari irin na arne suka yi ta ɗiban makamai suna ta fita da shi suna kai wa sauran mushrikai na waje suka ce mu mun yi alkawari da Muhammadu cewa ba za mu yaƙe shi ba to amma wannan na baka ne yanzu ku zo ga makamanmu ku shigo kawai in kuka shigo mu ma za mu haɗu mu je mu yaƙe shi wanda a da alkawarin da aka yi fa su banu qurayza inda wani kafiri zai shigo madina dan ya yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za su ɗauki makamin su su yaƙi wancan kafirin ko da dan uwansu ne kafiri amma yanda zaka gane cewa kafiri bai da alkawari ya ce maka ka zaɓe shi zai ma kaza ka zaɓe shi zai ma kaza wani ma da ya sha iska cewa yau ba wanda ma kafiran ba akan waɗannan musulmin namu ƙarya kake wallahi ba yanda arni zai zama ce a ce wai gwanda shi wai akan wai musulmi wallahi musulmi ko zuwa zai yana toya kai yana sa ka amai yana ajiyewa wallahi gwanda shi akan kafiri saboda illar da kafiri zai maka wato ta har abada ce zai maka dukan da ba za ka iya tashi ba yanzu misali barnar da a Obasanjo kulla a arewa wallahi babu karamin shekaru nan da shekara hamsin ba za ku iya warwarewa ba wallahi shi kadai ban ce wannan mai malafa ba tukunna wallahi amma wa yake ganewa ba sa ganewa tunda sun sha giyar mulki sun sha giyar kuɗi kawai mutum an mutane an maida ku yayan kaji kurin a zuwa watsa muku caccaka ku ci shikenan kun manta kun cinye kuma kun zo kun fara kyarkyara kyarkyar kyarkyar kyarkyar kuna kyarkyara kuma babu abun ya kare kuma kun ba su dama kun ɗauki wuka kun ba su nama suna ce yankanku kun shuka masara ga ta nan bata gama nuna ba ta fara ba ku matsala to ba sa riƙe alkawari ba sa riƙe alkawari ko me za su gaya ma ba za su riƙe alkawari ba yau ai imani da jin tsoron Allah ke sa riƙe alkawari to amma ya laifi ana ma samu a tarihin dama wasu daga cikin kafiran suna da kokarin alkawarin amma banda irin na yanzu khiyana ce da yaudara tsagwaranta kurin a tattare da su amma ina musulmin da za su farka su gane ina wayayyu da za su san me ake gaya musu suka taimaki mushrikai suka ce aje a yaƙi annabi da sahabbai da annabi ya musu magana ya ce ku kuma ya aka kuka yi mana wannan abin mu yi alkawari da ku za mu zauna lafiya ba za ku yi faɗa da mu ba za ku sa a yaƙe mu ba ku je ku ɗebi makami ku zo ku sa a faɗa da mu a yaƙe mu sai suka ce wallahi manta muka ya manzan Allah mun manta ne amma mu sake sabon alkawari ba matsala aka sake ƙulla sabon alkawari aka zo yaƙin gwalolo yaƙin khandak suka daɗa taimakawa kafirai akan musulmai Ka'ab ibn al-Ashraf wannan babban bai Yahudan Madina kenan. Ya hau abin hawa daga Madina ya danna sai da ya tafi Makka. Ya je zuga kafiran Makka ya ba su taimako ya ce gashi gashi yanda za ku yi mu zo mu yaki Muhammadu. A nan Madina kuma kamar an yi alkawari da shi da su Muhammadu ba wanda zai cuci wani ba wanda zai taba wani. Amma ya hau abin hawa ya je har Makka ya je zugo kafirai don su zo su kashe Muhammadu sahabbai. وافقهم على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول وهم لا يتقون ودنا متان باسو da tsoron Allah la yakhafuna Allah fi naqd al-ahd ba sa jin tsoron Allah wajen walwala alƙawarin su to bari ku ji abin da Allah ya ce na'am
فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين tunda suka yi haka suka yi yaudara suka yi ha'inci alkawarin farko suka karya na biyu ma suka zo suka karya to shikenan an Allah ya ce da manzala fa in ma taskafannahum fil harbi din ranar da ka gamu da su a wajen yaƙi kuka haɗu fa sharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun ka ba su wuta kai musu azaba ka ta kashe su kakka daga musu kafa ka biyo ta baya ta gaban su karka dage musu fa nakkil bihim min wara'ihim ka baza su kakka tara su wuri guda ka baje su wataƙila la'allahum yadhakkarun kowannan zai sa su yi tunani cewa sun yi yaudara sun yi ha'inci sun yi abin da su kyauta ba ya tazakkaruna wa ya tabiruna fala yanquduna al'ahd la'alla sa su tuno sai su ɗauki izina su ce kai gaskiya abin da annabi ya mana yanzu bai kamata mu daɗa warware wani alkawari da muka yi da shi ba wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan Allah ya ba manzon Allah ka'ida yace duk lokacin da takhafanna ka fahimci kalmar takhafanna anan da tana nufin al-ilmu ne yayin da ka fahimci ha'inci khiyana ha'inci da warware alkawari daga wasu mutane kun yi alkawari da su kaga sun yi ha'inci za su warware alkawari din kaga makirci ya bayyana kamar yadda banu quraiza suka yi da banu nadir suka yi fambiz ilaihim ala sawa to ka watsan musu da alkawarin su kafin ma a zo ka ce jama'a na fasa wannan alkawarin ba zan yi ba ka ce alkawarin da muka yi da ni da ku ba zan yi ba na fasa da ka fahimci kun yi alkawari ba sa cikawa to karka yadda ka sake alkawari da su su zamanto suna da ilimi cewa fato alkawarin ka kaware kuma su ma nasu ko su ware ko kasu ware dai kai kan kaware dan kada ma in an zo an haɗu su tumce ka cewa kai Muhammadu ka karya alkawari kuma kana cewa a cika alkawari inna Allah la yuhibbul kha'inin lalle Allah baya son masu warware alkawari an samu wani alkawari tsakanin mu'awiya da mutanen rum wata rana mu'awiya ya kama hanya yana tafiya zai je garinsu can rum ya ta tafiya zai je ya tsaya kamar sun yi alkawari saura wata guda ɗaya alkawarin ya ƙare ya kama hanya tafiya kafin lokaci ya ƙare cewa zai je ya tsaya a wajen gari alkawari yana cika zai je kai farmaki kawai Muawiya ibn Abi Sufyan sai ga wani mutum ya taho akan doki a sukwane furtuk furtuk furtuk furtuk furtuk yayyo kan Muawiya yana Allahu akbar Allahu akbar wafa'un la ghadar wafa'un la ghadar a cika alkawari dai Muawiya kar a yaudara saboda ya ga Muawiya shirin da ya tafi ya je wurin mutanen nan ne su waɗannan sahabban sun fi ku sanin halin waɗannan kafira shi sa suke ba ku labari a kansu sai wannan ya zo yana tunatar da mu'awiya karfa a karya alkawari karfa a karya alkawari mu'awiya yana duba sai ga ashe amr bin abasa ne sai mu'awiya ya aika masa ya ce a tambaye shi me yasa ka zo kafa da wannan me faru sai ce eh na ji annabi yana cewa man kana baina huwa baina qaumin ahad duk wanda ya yi alkawari tsakaninsa da shi da wasu mutane to kada ya yadda ya warware alkawarin nan kar ya yi wani abu na kulla wani abu kuma kar ya yi wani abun da zai warware wannan alkawarin sai har lokacin da aka yi alkawari ya kai in ya kare ba a jaddada sabon alkawari ba sai je yi wani abun da zai yi a yan bi zai ilaihim ala sawa ko kuma in ya ga akwai ha'inci sai ya aika musu ya sanar da su cewa jama'a wannan alkawari na fasa amma ana kan alkawari kada wani ya je wani abu da zai warware wannan alkawari in ba ya fahimci wani abu ne na ha'inci ba shikenan muawiya Allah ya kara masa yadda sai ya komo wannan in ya nuna wani abu yana nuna cewa shi musulmi suna respecting alkawari duk wanda ya alkawari ya cika namiji cikakke halattacce ɗa shine wanda in an yi alkawari yana cikawa baya saba alkawari kuma alkawarin nan ko ƴaƴanka kaiwa ko matarka kaiwa ko ƴan uwanka kaiwa in ka san ma ba za ka cika ba karka yi alkawari kurum har a zo ana cewa kai ai wani mutumin banza ne ba mutum bane kaga mutum cikakke da babbar riga da hula da ado da watakila da gemu watakila da kuɗi watakila da motoci sai ka ji ana cewa ai wani ba mutum bane wani ba mutum ba ma'ana baya cika alkawari malam alkawari ana tambayansa ne a bakin wutar jahannama fa alkawari duk wanda ya alkawari a bakin jahannama ake tambaya in ka cika ka ketare in baka cika ba a tura ka kurin ba bata lokaci da kulki mala'iku za su tsaya to kar mutum ya zama ha'ini kuma ha'incin nan da yaudarar nan karya alkawarin nan daga gida ma tana bayyana ka ga mutum ‘ya'yan suna cewa wallahi baban mugun makaryaci ne wallahi ‘ya'yanka fa ‘ya'yanka saboda to yau kayi ka karya gobe ma ka daɗa da wani alkawarin ka karya yara wannan qablal bulug wanda basu balaga ba shekara bakwai takwas suna fahimta su zo su samu uwarsu suna cewa wallahi baban mu in ya faɗa baya cikawa dan mahaukacin mahaukacin wawa wanne da bai san me ba zai ce baban wala mugun makareci ne kuma kaga wai makareci ma sai ya ce mugu wai a gaban ka bai zai gaya maka ba amma wallahi zai gaya zai faɗa a gaban uwar uwar uwarsa dan shi kokolwarsa ba ta yi masa cewar bai kamata ya faɗi wannan din ba amma me yasa ya faɗa an yi masa ne ka ce masa in ka ci jaraba zan sai ma kaza in kai kaza zan yi ya ci jaraba ba kai ba in kai sauke qur'ani zan yi ma kaza ba kai ba in fa kana zuwa kaza zan ba kai ba ko irin mutum ya fita gida yaro yana kuka ya ya ya kuma kuma zan kawo ma alewa zan kawo ma alewa to ya riga ya yi rikodin yaro ya yi rikodin a kwakwalwa zan siyo maka sweet zan siyo maka minti kana masa wasa kana bye bye minti minti zan kawo minti ya yi rikodin kana dawowa ko baya magana to fa zai zo wurinka ne da sunan ka bashi wannan mintin ya kamata ka sayo mintin nan ko na naira hamsin ka ɗauka ka bashi ka cika alkawari ka zama mutum cikakke to ya zo ka taho hannu rabbana ba komai ina zai ce kana da kamala ba zai ce kana da kamala ba da haka ya kamata mu kiyaye yan uwana karya alkawarin nan shi yasa waɗannan suka fada cikin halin kakani kai Allah ya ce a yaƙe su kuma ya ce baya son kha'inin suwaye kha'inin wani ha'ini ne wani mai karya alkawari ne kuma alama ce ta munafurci yin alkawari a karya to zaman lafiya kada ma ka yi alkawari shi sa wani zaka gan ya zo magana ni wannan ya burge ni kun yi magana sai ce to amma fa ba alkawari ne ba yawwa ba alkawari ne ba kar ma ka je ka sa ni a layi ban yi alkawari ba in na samu fa ni'ima zan bayar ban samu ba fa ni'ima a'a na yi alkawari ko taimako da ake bayarwa na fisa billah wani zai alkawari ya ce shi duk wata zo mai karban in yazo zai fara kai masa farmaki da harara bai zai shiga ba bai zai bayar ba abinda za ka yi ka samar wa kanka lahira mala ka taimaki kanka amma ina ba za a yi ba to sai Allah ya ce
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون kada fa kafirai su tsammaci cewa wai sun rigaye mu ne sun wuce mana sabaku fatu kada wani arne yayi tsammanin cewa ya fi karfin Allah sam wallahi Allah yana nan inna rabbaka labil mirsad innahum la yujizun Allah ya ce wallahi basu gagari ubangiji ba wane mutum
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
Allah ya ce wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa ku tanadi musulmi baya zama haka ku tanadi ku kimtsi kuma ku shiri kuma ku tanadi abinda Allah ya hore muku kan mutum ya zo ya zauna a gidansa ko wukan yankan kaza babu galiban yanzu idan an zo sallar layya a lokacin ake siyo wukake ma da iyayenmu da kakanni za ga kowa a ƙarƙashin katifarsa katifan nan ta ciyawa kana ɗagawa za ka tarar da ƙaton sanda dogo da addasa lafiyayya kuma yana da wuka ta yankan rago ko yankan kaza ko wani ɓara ta yi da kwari da bakansa a ajiye da ya ji kararau kararau zai fita mufa babu Allah ya ce ku tanadi mastata'tum iya abinda Allah ya ba ku iko kuka samu a daidai lokacin bukatar haka din allati takunu lakum quwwatan abinda zai kara muku karfi yayin da ka san kana da sandanka mai lafiya a karkashin gadonka wata gafiya ko wani bera bai zai maka barazana ba haka ne yayin da ka san kana da adda mai kyau dan wani ya zo yana kwankwasa kofa ya ce ka bude ko ya shigo zai yanka ka ga addarsa ba zai baka tsoro ba za ka ce ka bude ko ni ko kai ka ji maza kenan ba ba wanda zai ce mai komin bargon nan mai komin bargon nan ba wanda zai ce a danna masa bargo ba wani ya ji kararau kararau kararau uwar gida ta ce mai gida fa gidan nan yau mun yi baki fa ce ke dan Allah da gaske ne ko da wasa ce bari ka ji ya ji kararau kararau sai ya ce daga mun karkashin gado daga mun karkashin maza sun faɗi wani sun shigo gidansa suna za su zo su balle kofarsa suna cewa ka bude za mu kashe ka ka bude za mu kashe ka iya da bindigarsa lafiyayya kuma ya mata rijista mai kyau ta gwamnati kullum muna cewa mutum ya riki makami mu a kidan mu a fahimtar mu abi abin da gwamnati ta faɗa na ka'ida kai rijista ka ajiye ta makami ne sai matar ta ce mai gida ɗauki bindigan nan ka riƙe sai ce Allah ta ce za su shigo mana fa suna ƙoƙarin ɓalle burgula ɗin falo kakakat an ɓalle an buɗe ƙofa ɗaya saura ta gaba mai gida ɗauki bindigan nan ka buga don Allah fa yana ta rawar jiki wala ka sa riƙe ta yi matan nan ta ga kawai mutanen nan za shigo su musu illa kawai ta ɗauki ta ɗauki bindigan nan ta saba kurin ta yi kukin ɗinta ta sai ta daidai kofar da suke ɓallawa ta danna ta fau sai ka jin da gudu gudu ta zubar da wani tukuna kayya kayya gobe da safe aka zo ya aka ya aka aka tarar da shi to yan sanda an zo ya za a ya za a aka zo to ya za a yi sai aka ce to a kama matan nan aka kama ta aka tafi da ita to uga kwata kwata na police station din baya nan ko DPO ko commissioner ko wai baya nan kawai wani sai rubuta ce ai wannan za a dauki mataki akan ta dan me za ta yi amfani da bindigar da ba ta ta ba aka ce yalla kwai tana da lasin fa bindigar nan ce tana da lasin amma ba ta ta bane sai ogan ya zo sai aka ba shi labari sai ya kira dan sandan da ya dauki kes din sai ce ku kai mun shi sel ya ce ashe kai banza ne ya ce wannan matar irin ki muke so kin rage mana iri ya ce ai kayan mijinta na ya ce haka za su zauna su zo su harbe su kashe su maimakon a kai matar sel shi wannan dan sandan shi aka kai kaga da abadan Allah ka wannan mai tsoron Allah ne mai adalci ba da an daure wannan matar kaga abin da ake so namiji ya zama namiji kai ya zama matsoraci gogan naka kuma yana da yana zari ido na to Allah ya kaddar ya ta zari ido kawai shi yana ganin to kaga wannan wannan ba namiji bane ayi ana so namiji ya zama cikakken namiji kuma mai tanadi min quwwa manzo Allah ce ala inna qu innal quwwata rami ala innal quwwata rami abun harbi shine karfin haka annabi ya faɗa a hadisin da imamu muslim ya ruwaito shi ku tanadi abin da Allah ya hore muku na iko da dama wa min ribatul khayl ku daure dawaki mazajensu da matansu turhibuna bihi adu Allah dan ku tsoratar da abokanan gaba kar su dauka laga-laga kuke a banza wa aduwakum makiya Allah da makiyanku wa akharina min dunihim la ta'lamunahum akwai waɗanda ma ba ku san da su ba akwai abokin gaban ɓoye da ba a san da shi ba Allahu ya alamuhum Allah shi ne ya san su sannan Allah ce wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar ko menene yuwaffa ilaikum in dai kun ciyar da shi fi sabilillah saboda Allah ne to Allah zai ba ku lada za a cika muku lada wa antum la tuzlamun kuma ba za a zalunce ku ba manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi cewa duk wanda ya ɗaure doki ɗaya doki kawai guda ɗaya don wannan dokin shine makamin ada imanan billahi wa tasdiqan bi wa'dihi yayi imani da Allah yana gaskata alƙawarin ubangiji to da kwa- da nu- da ƙoshin dokin nan da fitsarin dokin nan da bayan gidan dokin nan gaba ɗaya za a ɗora wa mutum shi a mizanin kyawawan ayyukan ran tashi alƙiyama saboda ya ɗaure wannan doki ne saboda Allah don dokin yana cikin ribatul khayl a ɗaure dawaki da su ake yaƙi da su ake gwagwarmaya da su ake tafiya to sai wani ya ɗaure saboda wannan aya din annabi ya ce yana da lada kuma za a cika masa ladan sa ran tashi alƙiyama wa antum la tuzlamuna Allah ba zai zalunce ku ba kuma ku ba abun zalunci bane ba to sai mu dakata anan saboda ƙurewar lokaci abinda muka ne muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma harshe Allah mana afuwa assalamu alaikum
ta ita ce haka malam me matsayin masu yin sallah a gaban liman ba tare da bayansa ya cika ba
to abinda malamai eh, bismillahir rahmanir rahim na mazhaba gaba ɗaya suka yi ittifaki haramun ne mutum ya yi sallah a gaban liman kuma duk wanda ya sallah a gaban liman ba tare da baya ta cika ba da larura ta babu wuri ko kuma ta larura dai ta dan adam to gaskiya sallarsa ba ta yi ba da haka ya kamata a kiyaye akwai hadari kwarai yin sallah a gaban liman kuma mutane suna sakaci da wannan Allahumma ana iya samun larurai wanda kuma ba za ka iya hana ba ko rashin lafiya ko kuma bayan liman din ba wuri ko kuma misalin a ce bayan liman din mata ne to kuma kaga ba za a je a shiga cikin mata ba to wannan ma uzuri ne Allah ganar da mu akwai bayanin da na so na gabatar mana tun farko farko to amma yanzu ya kamata in isan muku da shi um, wata ni'ima da Allah maɗaukin sarki ya yi mana a wannan gari namu na kumo akwa local government um, Allah ya ba mu ɗalibai na ilimi masu karatu da wanda suke a waje da wanda suke a nan Najeriya kuma ya kamata mu nuna musu goyon baya da sha'awar mu akan abin da suke don su ne za su gaji malamai da suke karantarwa cikin taimakon da muka samu a wannan shekara da ta gabata da sunan wannan wurin na tafsirin nan wannan akwai ɗalibi guda ɗaya da alhamdulillah da taimakon ubangiji muka tura shi ya je karatu ƙasar sudan kuma ɗalibanmu ne na wannan majalisi na wannan tafsiri mai albarka kuma yanzu haka yana ce yana ta karatunsa shine ɗan uwa arama malam haruna sudes kuma kamar yadda na gaya muku da sunan wannan wurin don anan na san shi kuma da ƙoƙarinsa da himmarsa to kuma duk ana samun wasu ɗaliban kuma duk da sunan dai wannan wurin tafsirin za mu taimaka mu ci gaba da taimaka wasu za a tura su yi karatun boko su dawo su taimaki addini wasu kuma za a tura su yi karatun addini su dawo don wataran su za su riƙe wannan kujerar su taimaka su agaza to yanzu akwai program da muke da shi an dade ana yi a nan Najeriya to amma yaran mu samari matasa na nan yawanci ba su samu labari ba amma mu can Kano ana yi da su Maiduguri da su Sokoto da sauransu shine program na haddace Sahih Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah waɗannan kutubus sitta din ko kutubus sunna kamar yadda ake hadda Alqur'ani yaro ya zauna ya ta kawo tilawar alkur'ani da ka to akwai buƙatar su kansu hadisan annabin a yi ta haddace su saboda abin da zai je ya dawo abokanan gaba suna da yawa shirye-shirye da kulle-kulle na dankwafe wannan addini yana da yawa to mu kada mu ta zamanto a dankwafe ba ma tunani mu rinka kirkiro hanyoyi da yawa na karatu kuma mu sauƙaƙa wa yaranmu mu taimaka musu je su yi ilimi don su zo su yaɗa wannan addinin in wannan ya kwanta wannan ya tashi in wannan ya tafi wannan yana nan in wannan baya nan wannan yana nan to wannan program din muna so insha Allah za mu kafa shi a wannan gari na Kumu aka local government program din haddace sahihul bukhari da muslim yanzu a matakin farko kuma akwai masu haddacewar akwai tun da ka zauna ka haddace alkurani wannan in ma bai zai gagare ka ba amfanin wannan shine duk hadisin da wani malami zai jawo ko a littafi ko da ka in dai yaron yayi wannan haddatu kawai ya san ana kotin hadisi ya san daga ina ne kuma ba wanda zai zo ya masa ƙaryar buhari ya ce ba wanda zai zo ya ce akwai a muslim alhalin babu ka san yanzu ana bogi kullum mutum ya sha iska ya ce ai akwai hadisi a cikin buhari da muslim annabi ya ce kaza kuma babu to sai muka ga ya kamata mu samar da samari kamar yadda ake haddace qur'ani yanzu duk tsiyar mutum bai sai zo ya jawo wata aya ya ce a cikin qur'ani ba yana ji a kananan yara ma za su ce gaskiya malam babu ita to haka muke so hadisan ma a san su a saba da su a rinka nike su a allo ko ana nika su a takarda kamar yadda ake nike alqur'ani ake haddace shi ake kiyayewa kuma da wannan shekarar nake cewa da bismillahir rahmanir rahim kuma da sunan wannan majalisi na wannan tafsirin shi ma za mu gabatar da shi shi ma da sunan wannan majalisi na wannan tafsirin mun tura ɗalibinmu guda ɗaya cikin ɗalibai mahaddata alƙur'ani waɗanda Allah ya ba mu su shi ne ɗan uwa Ibrahim ya haya Bello yaro ne matashi wanda ku riga kun san shiga shi a zaune a nan gurin Allah madaukin sarki ya sa bana da shi aka yi wannan daura ɗin kos ɗin daga nan kuma muka ɗauke shi aka tura shi ya tafi Sokoto kwanan su arba'in babu shiga ba fita ba komai kawai wannan hadisan za a yi ta haddacewa ana kiyayewa malam ka tashi ka tsaya su ganka dan nan gaba in wani ya ganka ya gane ka dan kada wani ya ce abin bai zai yi ba yana yiwa gashi nan dan garin ku ne ba wai wani ne wanda ba ku san shi ba ba bako bane gashi kuma yayi kenan abinda ko da jiya jiya din nan malam yazo yake mana wa'azi malam bawa cewa yaranmu a nan sai bol suke ta zuwa sai waye da sauransu na ce masa muna alkawari insha Allah tabaraka ta'ala za a samu waraka akan wannan abin to kaga dai gashi nan dan garin ku ne kuma ya je yayi kuma baɗi ma zai koma ya je ya dora abin da bai kammala ba zai je kammala dan haka ba za mu bashi ya zauna haka ba tunda shi amfanin karatu karantarwa nake kira ga yan uwa ɗalibai mahaddata alqur'ani dan program din sai mai hadda alqur'ani in ma baka haddace alkur'ani ba to ya kamata ya zamanto alƙalli kana da izu kamar arba'in dai kuma da alkawarin zaka cika ashirin din saboda bai kamata baka haddace qur'ani ba ka zo kana haddace hadisai duk da dukkan su in ka haddace ilimi ne abu ne mai amfani da haka zamu gabatar da wannan program din za a fara shi bayan sallah insha Allah tabaraka wa ta'ala duk ɗalibin da yake ya haddace alkur'ani ko anan yake ko ya zo ko bai zo ba ko a ƙauye yake ko a ina yake ku sanar da shi za a fara wannan program din na haddar sahihil bukhari da muslim mu gani kafin nan kafin baɗi mu sake dawowa tafsiri nawa za mu samu masu irin wannan mu jarraba kuma shi yaron na wakilta shi shine wakili na kuma shine malamin makaranta shine principal shine mai bada baki shine mai karantarwa tunda ya je ya haddatu da haka tuntunin an tanadi wuri da za a yi wannan karatu da kuma littattafai wanda za ka je kai haddar ba wani abu kurin zama ne haddace tsagwaro za ka yi ta niƙawa duk kuma abin da kai ka haddace ana rubutawa bari mu gani daga nan zuwa baɗi me za ka haddace ba ƙaramin nima ba ce ba da haka duk wanda yake da bukata akwai fom yana nan tuntunin an tsara shi da dokoki wajen guda goma sha biyu na kula da kuma lura da shiga wannan makaranta mai albarka makarantar haddar wato kutubu sitta mun sa mata suna da wato markaz hibzu kutubu sunna markazi na haddace littattafai na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu da aka sai aje a same shi dan wanda yake so ya karbi fom akwai inda zai sa hoto ya saka wannan fom din kuma fom din kyauta ne ya saka wannan hoto in ya saka hoto ya ciki duk bayanan da muke da bukata a bude masa fayil amma zai zo da fayil nashi sai a sa masa sannan kuma zai sai wannan littafi da za a karanta sai a gaya masa inda za a je a fara yin wannan karatu a sati kwana nawa ne lokaci nawa zai a ƙara mai karatu lokaci nawa zai bada hadda ku je ku ta fafatawa daga nan kuma zuwa wani lokaci kuma insha Allah ta'ala a cikin shekarar kafin ta kare ni ma zan kewayo in zo makarantar na gani me aka yin Allah ya so yadda Allah ya baku nasara Allah kuma ya baku dacewa kuma shi kuma dan uwa Allah ya karfafa shi Allah ya saka wa babansa da alkhairi da malamansa da suka karantar da shi Qur'ani kuma ina ba da shawara duk mahaddata Qur'ani na garin nan samari matasa to ga dama ya same ku bayan kun haddace Qur'ani kuma ku zo ku ta haddace hadisai nan gaba za ku zo wallahi ba za ku tabu ba Allah ba wani wanda ya isa ya zo muku wani lagalaga akan harkar karatun addini bai zai yiwu ba saboda duk abin da ake daga daren za a kafa hujja da shi qur'ani ne da hadisi to duk ka haddace shi to wani dan shi'a zai zo ya ma ƙarya ya ce annabi ya ce kaza kuma alhali bai faɗa ba da haka ku yi wannan amfani da damar kar ku girman kai ya kama ku durkusawa wada ba gajiya ba ne kar wani ya ce to wannan yaron aini na girme shi to wannan yaron aini na riga sha da shi qur'ani ba shi bane zalika fadlullah yuti man yasha kuma tare za ku yi karatun da shi shi ma akwai nasa da zai rinka yi da haka sai a same shi don neman ƙarin bayani kuma na fatan kwamitin gudanar da wannan tafsiri su kuma na ɗora musu nauyi da amanar rike wannan makaranta da lura da ita kada ta karye kada ta bushe kada ta yankwane kada a nemi ɗaliban a rasa Allah ubangiji ya muku jagora ya taimake ku kuma ya sa muna da rabo kuma idan shekara ta sake dawowa kuma duda mu sake ɗiban wasu ɗaliban insha Allah mu da tura su wanda muka ga sun cancanta sun dace su je su yi wannan hadda wani abin da zai baka mamaki gashi nan ku tambaye shi kwana arba'in ya je a Sokoto ya je zauna a gida wala Allah gurin da bai saba zama a cikinsa ba mai kyau da abinci sau uku ko sau hudu kyakkyawan abincin da bai saba ci ba sannan da littafan nan kyauta kuma idan an yi a jarraba a bada kyauta naira ɗaya ba za ka kashe ba kuma wannan abin fa wasu larabawa ne daga waje suke ɗaukan nauyi su turo a yi mu kuma mu nan ga mu a nan a nanake da halin abin amma ba za a yi ba to za mu tabbatar da shi a nan kuma za mu yi ƙoƙarin ɗabbakawa in Allah ya sa da muna fatan Allah ya datar da mu me kace kai na amsa ta to mu je
to mai wannan tambayin yace assalamu alaikum malam ina neman ƙarin bayani ne game da haƙƙin mata shi malam yana cikin haƙoƙin mace ne idan zan yi wani aure ta ce ba za a kawo mata gidanta ba sai dai in nema mata wani gida daban
yau daman tana da wani gida ne bayan naka gida kan ai naka ne ai ba hakkinta bane ba hakkinta bane ta ce wai ita ba za a kawo mata wani wa za a kawo mata wata gidanta ba gidanta bulo nawa ta saka yashi turf nawa ta kawo nawa ta hada da kai kuka sai filin wataƙila lokacin da za ka gina gidan ma ku haifar ta ba ai ba wannan samun wuri ne gaskiya da miƙe kafa kawai da aka kai mata nasiha ka gaya mata ba daidai ba ne gidanta gidan aurenta amma ba mallakinta ba ne idan fa ka mutu yau abinda take da shi a ka ɗaya bisa takwas tumuni sai an haɗa dukiyarka takwas ɗaya za ta ɗauka in ba ka da ɗani za ta ɗauki ɗaya bisa hudu to ya za ta zo ta ce abin nan ɗinka nata ne kuma da ma dan Allah ta faɗa wani abu ne amma bakin kishi in kana da gida kana da fili kana da wuri da koma ta ka saka ka ajiye ka ce ke matata ce ke ma matata ce ina son wannan ina son ki ke ma za ki zauna bismillah ba za ki zauna ba Allah ke hanya shi kenan mai zafi ba faɗa ba zagi an daina faɗa yanzu an daina cin mutunci ina zaune da ke duk abin da kika gani na sabon Allah ki mun wa'azi ki tunatar da ni in nayi muku rashin adalci ki gaya min na baki dama amma baki saki hana ni abin da Allah ya halatta mun ba ba a yi ki ba ba za a yi ki ba kuma shikenan ka huta kar ma ba dogon jawabi ba a so namiji ya wuce surutu kullum ana discussion ana musu ana daga sauti a ce kaza a ce kurum kalma ɗaya biyu kai shiru in an dame ka ka fita waje shikenan Allah kiyaye
wannan yace Allah gafarta malam da fatan an sha ruwa lafiya don Allah malam ina da bukatan a yi mana ina da bukatan a yi mana wa'azi mu 'yan kasuwan buhu akan tauye mudu da dillalai da 'yan ajawo da kuma 'yan nakama
to ni gaskiya abinda nake gani da taimaka min za a yi in akwai wani wanda yake kasuwanci a bangaren 'yan buhunan sai ya zo ko gobe ne sai ya same ni ya mun bayani in fahimta don ka gani yanzu ban san a jawo ba ban san na kama ba kaga ba abin da zan iya cewa da haka wannan takardar in mai ita yana nan a neme shi sai ya mun magana sai in ba shi lokaci sai zo ya mun sharhi da bayani kaga sai na yi amma yanzu zan zo in ta bayani in ta barara watakila ban san ma me abin ba yawwa to abin da za a yi kenan a zo a mun bayani ko ba shi ba ma in akwai wanda ya iya harkar ga yan buhunan nan ai kusa da mu in ba sa nama aljanun su suna ji za su kai musu to sai a zo a mun bayani in amun bayani sai ne bayani na'am mai tambaya ta ƙarshe ce malam Allah ya saka da alkhairi malam tambaya na shine ni ne wani ya sayar min da mashin akan kuɗi naira dubu sittin bashi amma sai ya ce mini in rinka kawo naira ɗari biyar biyar kullum na tsawon wata biyar sannan ta zama nawa to malam wannan ya halatta ne ko shi ma wani nau'i na riba ne
to gaskiya yanayin kasuwanci da muke yi na tuka mota ko tuka mashin irin wannan da yawa malamai suna bayani haka bai kamata ba bai halatta ba ka zo ka siyo abu kamar misalin dubu hamsin ko dubu sittin ka ba wa mutum ka yanke masa wani kuɗi da kullum dole sai ya kawo wai idan ya yi wata kaza ya biya kuma in bai yi wannan watannin ba kuma abun ya zube to kaga nan na farko zai iya mutuwa bai cika ba to ya abun yake kuma ya hakkin wahalar da yi zai iya yiwa kuma ya zo kace kullun ya bada ɗari biyar zai iya yiwa kuma kullun ɗin ya samu dubu uku kai kuma ka ka rubuta to zai iya yiwa kuma wataran ɗin ɗari biyu zai samu to a ka'ida kuma ɗari biyun nan in ya same ta kuma dole sai ya ci koma ko yaya zai iya yiwa mashin ɗin nan ya ɓaci zai iya yiwa mashin ɗin nan zai zama akwala ta yanda balance ɗinsa dole ya ragu tunda mun mashin ya zama akwala ba a fiye hawa ba zai iya yiwa kaza zai iya yiwa kaza akwai abubuwa waɗanda za su iya karya wannan tsarin kuma a shari'a ba a cewa wai dole sai ka kawo kaza kullum don samun a wajen Allah ne kaga wannan akwai wani dogaro da gaibu kenan to abinda malamai suke faɗa abin da yafi dacewa shine dan a kubuta daga riba din da kuma cuta ko da bai zama riba bai zama cutar mutum shine wani ga mashin ɗin nan na siye shi naira dubu sittin amma ni zan taimaka maka kai ma ka taimaka mu ka yi iya ka cikin abin da Allah ya hore ma ko daga nan zuwa gobe ne in ka haɗa dubu sittin ɗin nan ko dubu sittin da biyar ko dubu ɗari ka je dai ka yi ta aiki duk abin da ka samu ka kawo za ka iya cire na cin abincinka da iyalinka na baka dama amma ya zama asusu kana yi sai kai maza ka tara mun kuɗi na ka je ka mallake mashin kaga wannan kowa ya ji makuli ya san taimako ne bashi zai je ciwo ya biya ka ya rike babur shi ya jawo a aiki zai ta ya sa himma da kokari kullun ya rinka kawo dubu biyu dubu uku kaga dai wannan shi yayi wato laifin kawai anan da aka ce dole sai ya bada ɗari biyar kullum da cewa aka yi ya yi kokari ya kawo ɗari biyar in bai samu ba ya kawo abin da ya samu shikenan daga nan zuwa lokaci kaza in Allah ya sa ya cika shikenan kuma lokacin zai iya yin sama zai iya yin ƙasa ya kamata a lura da wannan to masu wannan ka'idar idan fa mutum ya kai wannan aka bashi wata biyar din idan ya je har wata biyar din fa bai cika ba in ta kai sai ya kai wata shida ko bakwai fa wannan lissafin ya zube ne galiban haka suke kaga wannan ya zama zalunci ya zama cuta in ku hayar mutum zai bada hayan mashin ne babur ko a caba ko mota to da a ce mutanen suna rike adalci suna yin gaskiya to daga yanda ya kamata a yi wani ga mota nan na siya motar nan da tsada na seta wajen miliyan guda na seta ko dubu ɗari bakwai ko takwas amma lillahi rasuli abinda za a yi ni na amince ma ka fita da motar nan ka je ka yi wa aiki duk abin da ka samu duka ka kawo ka zube za mu raba shi kashe uku kashi ɗaya naka kashi ɗaya nawa kashi ɗaya za mu rinka ajiyewa wa mota kai ba za ka yi gyara ba idan mota ta ɓaci a cikin kashi ɗaya nan za mu gyara in taya ta fashe a cikin kashi ɗaya za mu gyara in ta accident a cikin wannan kashi ɗayan za mu gyara in kuma kashi ɗayan ya ƙare to kai za ka bayar ni ma zan bayar to kaga wannan nau'i ne na business kuka buɗe taimake ni in taimake ka to abin da ya kamata a yi kenan a shari'a shi ya fi dacewa to amma galiban gaskiya direbobin da su 'yan acaban ba sa yarda da wannan in ma ya yarda da hakan sai ya cuce ka dan zai je ya zagaye ya samo dubu ɗaya da ɗari biyar sai ya zo ya tukuyo maka ɗari bakwai ya ce alhaji ga abin da Allah ya hore kuma dubu ɗaya da ɗari biyar ya samu ya kwantar da ɗari bakwai a can ya kawo ma ɗari bakwai kuma ɗari bakwai ɗin za ku raba ta kashi uku ya waftari kashi ɗaya ka ja kashi ɗaya ku ajiye kashi ɗaya kaga a lissafi ya tashi da dubu ɗaya kai ka tashi da ɗari uku kaga ba riba kuma shi ya ci wuta to wannan shine the best way da bai saba wa shari'a ba da yan acaba ya kamata su rinka yi da masu gidajensu ko kuma masu mota ya kamata su rinka yi da da ainihin ogoginsu to amma waye zai iya wannan gaskiyar kaɗan ne da wahala wani cewa ya a ni a kawai a samun balance yadda ake sa kowa to dubu ɗaya za ka rinka kawa kullum wallahi sai ka je ka bashi rinka akwai mota da dubu ɗaya ke barawa amma wallahi a rana tana samun dubu goma sha biyar ku yi haƙuri direbobi i am sorry ku yi haƙuri akwai mashin ɗin da za a sa masa balance ɗinsa ɗari uku amma wallahi mai mashin ɗin zai tashi da dubu biyu wata ran dubu biyu dubu uku ma dan ma nan ma ƙauye ne ba a fiye hawa da yawa ba a birane ana samun kuɗi da yawa kan mashin to kaga babu riba yanzu duk wanda zai sai mashin ya sayi wani fa to arziki ne ka ɗauka ka ba wani kawai kana so ko baka so don shi ya fi ka morewa haka duk wanda zai je sai wata mota ya ba wa direba ya je dan yayo yayo balance ya kawo masa to wallahi tallahi shi shi direban sai ya fi mai motar morewa wannan shine gaskiyar al'amari ba wani boye boye amma ku yi hakuri direbobi da yan acaba to me yasa zaki ga kudin kudin kudin baya musu amfani su direbobin kaga direba ya shekara 30 direba ne amma wallahi ko mashin din 60 bai iya saya ba saboda kudin Allah ya isa da kudin haram da cuta da ha'inci da yaudara akwai wanda za a bashi kudin taya ta dubu ashirin ashirin zai je sa wallahi sai je sai ta dubu goma goma sauran dubu goma goma ya soke kawai akwai wanda zai je sai yayi sati yana aiki sai ya zo ya ce wallahi alhaji akwai matsala wallahi ruwan sama aka yi ta yi aka ta samun matsala motar nan ta ci tafta salanda wallahi ni taya ta ta abun nan ni wallahi na abun nan an samu wani hadari an tsare hanya kwana biyu ba a tafi ba subhanallah kuma wallahi yayi aiki kai malam ni din nan akwai mutumin da ya zo ina jin din nan da ni ban gama mai gemunsa ba iya gemu dan uwa ne muna tare da shi a masallaci in ka gan shi da takawa da ibada yadda ka san da mala'iku yake tafiya amma direba ne na masa hanya na sa wani cikin ɗalibai na sai masa mota sabuwa golf sabuwa na ce ya je ba shi ya rinka idan da dan uwa ne muna sallah da shi su yi alkawari da shi yadda abana ya dauka ya bashi kano abuja kano ina ne kano ina ne bini bini bini bini aka dan yi photocopy ana bashi aka bashi takardun mota photocopy wallahi malam da ya tashi yanka tsiya sharri irin na direba ku yi hakuri fa ku yi hakuri wallahi malam da ya tashi ka san me wata ran kurin da tsakar rana sai ya zo hankalin sa a tashi alhaji ina ka ciya lafiya an neme sati guda ma ba a gan shi ba yace ya aka shiru baka dawo yace wallahi road safety suka kwace motar nan alhaji sun kwace motar road safety sun karɓi motar nan na yi na yi su bayan sun ce dole sai na zo da original takardu kuma yanzu aiki ya ma yawa bai zai yi mu tafi da kai ba gashi a ina ne abuja ne ka san road safety abuja yan ka'ida ne waye waye da sauransu alhaji ya zaro takardun mota ya dauka bashi na rantsi da Allah da ya karɓi takardun motar sai je danna ta a kasuwa kawai ya je kasa ta yanda ake kasa masara ya kasa ta aka yi ciniki ya lale kudin sai zuba kudin sai je siyo wata mota daban ba wace wanda aka bashi ba kayya kayya wallahi tallahi wallahi barayi ne ya zo yana ta abun nan shi yasa ma sati biyu ba a gan shi ba an zo hanya barayi suka zo suka bubbuge suka kwace mota ya rasa yadda zai kaza kaza kuma shi ga yana yin rayuwa waye waye da sauran aka ce wannan motar fa yau wallahi wani wani alaji ne ya taimaka masa ya sai masa ita to duk a cikin mutanen mu akwai masu wannan ba gaskiya ba gaskiya kaga mutum yana zaune yana cikin wahala kamar zai ci kasa saboda talauci ka jawo shi ka sa shi a inuwa sai ya ce to gawawan mai kuɗi na samu bari in yanki abin da zan yanka shi sa wani yake cewa yana da kuɗi ya ce kai talaka shege ne ka rabu da shi kwaro to ba daidai fa ya faɗa ba wannan din ban goyi bayan wannan magana ba kuskure ne amma wani nau'i na magana sa akwai gaskiya talaka bai da mutunci wani lokacin dukan mu talakawa ne miskine ne fakirai amma akwai marasa mutunci a cikin mu wallahi wani sai sati biyu bai baka balance din ba ya zaka yi da shi malam mutanen ƙauye fa da zaka je ka ba su gona fa ka ce ga gonar ka kana so ai maka shuka ta kuɗi a maka noma na kuɗi ai maka waye na kuɗi a sa ma taki na kuɗi sai an cuce ka ka je ka ba mutumin ƙauye amanar buhunan taki bakwai ka ce zuba ma matsiyaci ya je zuba maka uku da rabi ya ɓoye uku da rabi ya zo ce alhaji an gama sa taki kuma ka zaga ko ina ka ga an sa takin ashe uku da rabi ya ajiye su ka bashi ka ce za a nome ko nan a nawa a dubu arba'in eh dubu arba'in yayi wallahi sai ya je ya sa a yi noman dubu sha biyar sauran ya abin nan har cewa ake wawan kanawa mun taba zuwa a Kano muka je wani kauye zamu yi irin wai dan noman nan filin mutanen kauye mu kama haya hayar gona wani yace akram kallah wannan abu bai dace da kai ba na rantse da Allah sai sun karya ka kakat ko mun aya da hadisi da zaka ja musu kana zuwa za a ce alaji na ya zo ba kauye zai ce alaji am wari alaji am ya wari ya zo ya gama loda kaka cake kuɗi ka bashi sai daga baya ka zo ka tarar ma babu wani ma gudu yake tafi ce rani kawai duk daga cikin mutanen mu ba abin da ba sa yi kawai dai Allah gyara mana halin mu da ɗabi'un mu kuma Allah sa mu ji wa'azi mu gyara اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا الله ka bamu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka tsare jinin musulmi Allah ka raba mu da duk abin da zai tayar mana hankali masu neman aiki a cikin mu Allah ka ba su aiki yan makaranta da suke jiran sakamakon jarabawa ka fitar musu sakamako mai kyau wanda za su yi nan gaba Allah ka ba su nasara marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya masu sana'ar hannun mu Allah ka ba su lafiya ka ba su dacewa Allah ubangiji ka hada kawukan musulmi ka raba mu da fitina ka ba mu damana mai albarka ka ba mu abin da zamu ci da abin da zamu sha Allah ubangiji muna roƙon ka Allah ka warkar da mu akwai wani yaro da ya samu dan hadari dazu dinnan kafin kafin la'asar haka ya samu kariya a cinyarsa a taimaka masa da addu'a kuma yaro ne da yana zuwa karatu nan gurin Allah ya bashi lafiya Allah ya warkar da da shi Allah ba shi lafiya Allah warkar da shi kuma muna roƙon ku ku taimaka da addu'a ta musamman ga dan uwa da ya taimaka mana da yake ba mu fetur a wannan karatuka da muke gaba ɗaya da tafsirin mata da tafsirin nan na yamma da ake na fada da wannan tafsirin da sallar tahajjudi ma da zamu yi anjima duk shi yake ɗaukar nauyi shi kaɗai yake barwa yana da kyau ku sa shi a cikin addu'a Allah ya albarka cikin dukiyarsa Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya yawaita mana irin waɗannan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh